أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna sha tara ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1435 wanda ya dace da sha bakwai ga watan bakwai ko miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2014 wanda ke nan ramadana ya fara ban kwana da mu sauran kwana goma ko sha ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairin da a ciki, Allah ya kare mu da sharrin da a ciki. Muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma cikin suratul Baqara jiya mun tsaya aya ta ɗari da ashirin da uku shahi na goma sha tara. A yau za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da hudu wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين نعم الله سبحانه وتعالى وإذ بتلا إبراهيم ربه كأنبتا ممتاننك كسر لوكتن دا ألا يجربي واتو إبراهيم a tsari na malaman nahau da larabci ya kamata a kawo fa'ili sannan a kawo maf'ulun bihi to akwai wani lokaci sai a kawo maf'ulun bihi sannan a kawo fa'ili to wani lokacin sai zamanto ja'iz ne wani kuma lokacin zamanto wajib ne kenan ya kamata a kawo fa'ili sai a ce daraba musa ibrahima kaga musa shine fa'il ibrahima shine maf'ulun bihi a ka'ida shi fa'il shine ya kamata ya fara zuwa amma wani lokaci an kaga dama sai a kawo maf'ulun bihi sannan a kawo fa'il to a wani lokaci kuma sai ya zamanto wajibi ne a wani lokaci yake zamantowa wajibi in ya zamanto shi fa'ilin yana dauke da damiri na maf'ulun bihi da an ce a kawo maf'u a kawo fa'ili kahin maf'ulun bihi to ba a samu damiri domin za ta koma wa idhibtala rabbu ibrahima ibrahima kaga maganar ba za su zamanto irin wannan ba tunda wa idhibtala rabbu ibrahima za a ce ko wa idhibtala rabbu ibrahima ibrahima amma da yake akwai dhamiri cikin maf'ulun bihi na fa'il sai a jawo shi sai an ka ce wa idhibtala ibrahima rabbuhu dan saboda dhamiri ya kuma zuwa ga ibrahim ina fata an fahimta kenan lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimatin da waɗansu kalimomi fa'atammahunna sai ya cika su ya zartar da su qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ce ni zan sanya ka ka zamanto imam abin koyi shugaba innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi qala wa min dhurriyyati annabi ibrahim yace wa min dhurriyyati kuma Allah daga cikin zurriyata a same su qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah ce azzalumai ba za su samu alƙawali na ba dan haka kalima ta al-ibtila tana nuhin jarrabawa shi kuma Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawalin zai jarrabe kowa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب jarrabawa abu ce wadda take wajibi to kaga tunda Allah ya ce zai jarrabawa kuma annabi Ibrahim yana daga cikin mutane to idibtala shi ga tashi tazo ina fata an fince ni to lokacin da Allah ya jarrabe shi bi kalimatin sai Allah ce da wadansu kalimomi kalimatuna an kawo shi a matsayin ba a yi ta'ayinin shi ba don haka wannan shi yasa aka samu matsala wajen tafsiri waɗansu malamai wajen ta'ayinin su su ce su ne kaza su ne kaza ina fata an fahimce ni amma babu nasi karara wanda ya fito ce waɗannan kalimomin su ne kaza waɗansu malamai akwai wata riwaya da suke kawo daga Ibn Abbas aka cewa kalimomi ne guda talatin Allah ya jarrabe shi da su goma suna cikin suratul tauba goma suna cikin suratul ahzab goma suna cikin suratul mu'minun da ita da ma'arish goma waɗanda a cikin suratul tauba shine at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين كلمة مين يقول أقوم التائبون ديا التائبون العابدون بيو التائبون العابدون السائحون أكو الراكعون هدو الساجدون بير الساجدون الآمرون بالمعروف شدا الناهون عن المنكر بقي الحافظون لحدود الله وتتقوس وبشر المؤمنين والنمك يتري alhamiduna masu gode ma Allah subhanahu wataala sifofi ne guda goma to waɗannan goma sai aka ƙara da goma na cikin suratul ahzab shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kaga waɗannan su kuma guda goma na su ma almuslimina daya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat biyu wal qanitina wal qanitat uku was sadiqina was sadiqat hudu was sabirina was sabirat biyar wal khashi'ina wal khashi'at shidda wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat bakwai was sa'imina was sa'imat takwas wal hafizina furujahum wal hafizat tara wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat goma a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima su ko waɗancan guda goma waɗanda a cikin suratul mu'minun da itar suratul ma'ari su ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salatihim yuhafizun an ka hada su da suran da a cikin suratul ma'arij duk da akwai dan canji duka ma'anarsu za ta zo guda kalimomi ne guda 30 waɗansu malamai suka ce su ne abinda an ka wato umarni ga annabi Ibrahim alaihi salam waɗansu kuma suka ce waɗannan kalmomin guda goma su ne abubuwan da suka zo cikin hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashrun min al-fitra akwai abubuwa guda goma suna daga cikin fitra amma waɗansu malamai su suka ce a'a abinda an ka umurci annabi ibrahim da shi shine at-taklif kalimatikin shine al-amru wan nahyu shine abinda Allah yayi umurni da abinda Allah subhanahu wataala ya hadi shikenan su ne dama kuma musulunci dama cikin dunnan yake karewa yi kai bari na bari ko kuma annafi wal isbat cikin kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune kalimatikin ina fata an fahimce ni annafi wal isbat a kore sannan kuma a tabbatar suwa to da hakan ga dai a takaice shi dai Allah subhanahu wataala ya hudu cewa fa atammahunna annabi ibrahim ya cika su kenan ko da bamu san adadin su ba ba su dai wuce umurnin da Allah subhanahu wataala ya mai da kuma hanin da Allah subhanahu wataala ya mishi domin annabawa suna tsayawa ne a wurin da Allah subhanahu wataala ya musu umurni sai dai ya zamanto kalimomi na Allah akwai kalimomi shar'iyya sannan akwai kalimomi kauniya in an ce kalimomi shar'iyya su ne umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar yace a aikata in an ce kalimomi kauniya su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka ba tare da kana da iko akan su ba kenan misali kamar umarnin da Allah subhanahu wata'ala ba Ibrahim yace ya yanka dan shi ko ba haka nan bane yana da dan guda tilo tak ya tsuha mata ta tsuha ba su da aihuwa sai Allah ya ba shi ɗa guda da Allah ba shi ɗa guda kuma sai Allah ce yanke shi kaga nan akwai jarabawa ko ba kuma ba jarabawa eh mutumin da yake ya tsuwa yayi kusan mutuwa bai taba aihuwa ba mata sai ba ta aihuwa sai Allah ya bashi dan ɗa guda kuma dan nan guda da aka bashi kuma daga baya sai aka ce mai yanke shi in babu imani kana aikatawa sannan dan shi kan shi in ba da bane shi ne da a yanka shi ko ba kanan bane a cikin suratu safat sai Allah ya bamu labarin yadda wannan al'amari ya gudana fa basharnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin allati falamma aslama وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين Allah ce wani yana daga cikin jaraba babba kana dan dagura a ce ka yanka shi akwai matsala domin mi domin mutum yana son ɗanai da yawan mutane mi yake hana musu yin aikin addini shine ƴaƴansu da ya tashi ba da jikka goma sai shi tuna ce a to ina ganin in ni cika wata jikka goma ina iya siyan buhun shinkafa to shi ko buhun shinkafa fa yara suna jima suna ci sai ce a ƴaƴa muke so da yawan mutane in za su wajen yaƙi sai shi dimi ƴaƴa ne ƙanana sai ce kai to in ta wajen yaƙi wa zai kula da su in ni mutu an ka kashe ni lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka wai kula da kai sannan kana nuhi in Allah azama talauci don suna gaba gari ka ba sai dai su je su yi bara ba su kawo maka ba kai na zaka tsare su ba Allah subhanahu wataala shi ne zai tsare su to dan hakan ga Allah ce yanka shi kaga yana daga cikin ibtila'in da Allah ya mai wannan ibtila'i ne shar'i don Allah ya bashi umarni kuma ya aikata akwai kuma ibtila'i wanda yake cikin kalimatu kauniya kamar lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya barka kare har suka dauke shi za su jefa shi a cikin wuta aka dauke shi za a jefa shi a cikin majaujawa ga wuta an kunna saboda da kai makafin rai karshe mi suke so so suka su dauke shi su kada cikin wuta su kone su huta kamar yadda ake ma musulmi a wannan lokaci ko ba haka nan bane gashi nan Isra'ila tana hawa da manya manyan jirage drum drum tana sakin wuta tana hallaka wanda ta gada ba ina fata an fahimce ni aka haire suka ce to wannan yaron ya shafa mutane kai yazo da wannan magana yau yazo da wannan magana gobe mi ya kamata an kace kai a kone shi qalu ibn lahu bunyanan fa alquhu fil jahim wutar da ba a iya kai kusa gare ta a za a iya dauka shi ne daga daga nesa a jefa shi ina fata ana fahimta ta annabi ibrahim sai da aka ɗauke shi za a jefawa allah ya mawuta magana ce ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta kuni bardan ki zaman to mai sanyi kaga allah ya hidda kishiya cikin kishiya saboda shi adda iko kowa ya san wuta mi gare ta akwai wutar da adda sanyi ko cikin hauka a cikin tsari na mahaukata akwai wuta da adda sanyi to sai allah ce kuni bardan sai ya fitar da sanyi cikin wuta don shi adda iko kuma wa salaman ala ibrahim sanyin nan ya kasance mai aminci ga annabi ibrahim alaihi salam to kun ga wannan kalimatun ne kauniya Allah ya jarabe shi da su kenan sai mu ce dukkan abin da Allah ya jarabe annabi ibrahim yayi hakuri don ka san cewa Allah ya jarraba annabawa balle kai ka shirya Allah ya jarraba waɗanda fi so su ne annabawa kai ma in ka ce kana da imani sai Allah ya jarrabe ka in ka yi hakuri to shikenan domin alamun imani ne Allah ya jarraba mutum yayi hakuri da duniya ta zama to duk abin da muke so shi muke samu to da duniya ba gida bace ba gidan jarabawa bace a'a sai kana so abu sai Allah shahada ma shi sai a gani shin zaka yi sallah kuma zaka yi sallah ba wani da zaran ya shiga cikin jarabawa bai bauta ma Allah subhanahu wataala ce to ina cikin talauci sallar mizani shi wai sai ya samu kuɗi zai zai zai mi zai ibada wani kuma in ya samu kuɗi sai shi bauta ma Allah subhanahu wataala duk ana cikin jarabawa ina fata an fahimce ni kenan jarabawa kauniya ko shar'iyya ka yi umarni ka aikata abin da Allah ya umarce ka kuma ka yi hankuri da duk abin da Allah ya kaddara maka mumini in Allah abu ya sami sai ce ga wajen Allah subhanahu wataala qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun musulmi bai komawa ya nisantar da Allah ya jayi ya ce a'a babu Allah ko ko ya ce a'a kai na kai kaza ko duk abin da zai faruwa sai da izinin Allah subhanahu wataala dan adam yana izinin tuwa sababi amma ba shine yasa wannan abin da karfin shi ya faru sai da Allah subhanahu wataala don haka dai fa atammahunna ya cika su a cikin suratul najm Allah ce wa ibrahim allazi waffa annabi ibrahim wanda ya cika alkawalin shi tsakanin shi da Allah to bayan ya cika alkawali dama duk inda kaga an ci jarab duk wanda ya ci jarabawa za a bashi daidai makin shi ko ba haka nan bane in an ka zo lakwal ana yin examen ko composition wanda ya ci n nawa za a bashi a bashi n wanda ya ci doye a bashi doye wanda ya ci turwa a bashi turwa wanda ya ci sankant a bashi sankant to fa a san mahunna gaba ɗaya cika su kaf to qala inni ja'iluka lin-nas imama sai Allah ce to zan sanya ka abin koyi ina fata an fahimce ni ba za a sanya ka ba shugaba sai kai kokari ko so da in kaga an kara ba mutum gara da akwai dalili eh an ka je wajen yaki aka buga aka buga wanda ya zangwarzo sai a dauko wannan abin a sanya shi in ba haka nan ba da ba a samun wani zarumi ko ba haka nan bane ba wai kai haka ya haka doka na aka doka a doka a azama mutum ba ko cikin sojoji sai wanda ya kokari yayi karatu ya je cikin tsere an kai yaki da shi sannan aka mai to shi fa atammahunna ya cika alkawalin shi da Allah sai Allah ce inni ja'iluka linnasi imama ni zan sanya ka ka zamanto ga mutane abin koyi ga mutane gaba daya don haka duk wanda ya zo bayan annabi Ibrahim ya yi koyi ne bisa gare shi bisa ga millata tauhidi kowa ne da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mi Allah ce mai thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikeen koyi za a yi da shi duk mutumin kirki na koyi da annabi Ibrahim alaihi salam sai dai kalima ta imam dole sai mun yi hankali duk in an ce imam ba ko da shi take nuhin imami na sallah ba ko ko imami wanda za a koyi da shi a'a wani lokaci kalima ta imam tana nuhin shugaba wanda ake koyi da shi sawa'an ko cikin alkhairi ko cikin sharri wani limami na amma na sallah wani limami na na masu wa'azi wani kuma limami na na yan giya don shi na ashab ana samun waɗanda suke shugabanni ne ne abin koyi ne na sharri waje allahum a'immatan yad'una ila an-nar mun sanya su sun zamanto shugabannin ne suna kira zuwa ga wuta shi yasa wani shugaba ne amma zuwa ga wuta yake kiran mutane shi yasa ba kowa zakabi ba ya kamata ka dibi wanda ya kamata ya zamanto shugaba gare ka in aikin kwarai na kabili limamin kwarai amma kada ya zamanto kana da shugaba amma shugaban banza annabi ibrahim qala wa min zurriyati yace Allah to kuma ina fatan har cikin zurriyata Allah sanya mini kaga neman alkhairi kenan ana son mutum in ya roƙan maka ne alkhairi kuma ya roƙan mazra'a ta alkhairi in ka ce rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena ka gafarta ma musulmai da mu'minnai ranar da alhisabi zai tsayuwa kuma ka ce Allah ya baka zurriya tayyiba shi yasa masu imani kullum Allah ce suna roƙon Allah ya ba su zurriya tayyiba والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين waj'alna lil muttaqina imama kullu suna roƙon Allah shi ba su zurriya mai kyau zurriya kyakkyawa amma mutum ba a son ya zamanto bakin shi bai da burki wajen yi matsiyare mummunan addu'a duk wanda ya taba kaza zagi tsinuwa la'anta zuwa ga ƴaƴanka kanka ne kake kashewa danka duk yadda ya lalace danka da ba yadda za a yi don ka tsine ma danka ka sa a cire suna ne a sa sunan wani mutum ba zai taba yiwa ba in ɗanka ya zan firizidan ɗanka na in ɗanka ya zan malam ɗanka na in ɗanka ya zan mai kuɗi ɗanka na in ɗanka ya zan ɓarawo ɗanka na ba yadda za a yi a ce ba kai ka aihe shi ba ko ka ke ko kasu shi yasa ka yi tunanin kai ma ƴaƴanka addu'a kai musu tarbiyya mai kyau shine abin da ake so ko da yaji Allah ya sanya shi imam sai ya ce wa min zurriyati Allah ni zurriyata ƴaƴana tunda ni ma ina son a ce ƴaƴana sun zama mutanen kirki me ya amfanin a ce mutum ya mutu mutumin kirki ta hanyar shugabanci ko ta hanyar ilmi ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar aiki na kwarai kuma ɗiya nai a ce ba su yi aiki na kwarai ba me ya amfanin shi me ya amfani a ce dan malam ka ci halin malam me ya amfanin shi menene amfanin dan alhaji mai taimako addini bai taimaka ma addini sai a ce baban su lokacin da shike da rai yayi ma addini kaza yayi ma addini kaza amma ga sunan ba su taimaka addini me ya amfanin shi me ya amfanin shugaba na musulmi wanda an san yayi tsaye lokacin shi musulunci ya ci gaba a zo a ce ɗanan ya hau duk daula ta musulunci ta lalace me ya amfanin shi bai da wani amfani annabi ibrahim ya ce wa min zurriyati allah ce qala la yanalu ahdi zalimin ko kuma a wata qira'a la yanalu ahdi zalimin allah ce azzalumai ba za su samu alkawali na ba kenan da lokan mu zurriya tai sai allah ce mai azzalumai daga cikin su kenan duk wanda bai yi imani da allah ba to su ba su samu wannan alkawali amma duk wanda yayi imani zai samu wannan na'am bismillah wa idza'alna albayt وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطهر الطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
Allah ce wa if ja'alna albayta masabatan linnasi wa amna ka ambata musu lokacin da mun ka sanya gida albayt me ake nufi da albayt a me ake nufi da albayt da larabci ya kuma su koyon larabci albayt ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa if ja'alna albayta masabatan linnas na albayt me ake nufi wani gida ne a ka'aba gida ce akwai to kuma kun ce gida kalima ta albayt tana iya ɗaukar gida sannan kuma tana iya ɗaukar ɗaki kalima ta addar tana ɗaukar gida ba ta ɗaukar ɗaki kalima ta alghurfa tana ɗaukar ɗaki ba ta ɗaukar gida kenan an ka ce addar gida ake nushi eh an ka ce alghurfa ɗaki ake nushi amma in an ka ce albayt to yana nuhin daki ko kuma yana nuhin mi yana nuhin gida domin Allah ya ce falyabudu rabb hadha albayt su barta ma ubangijin wannan daki kaga nan baka cewa falyabudu rabb hadha albayt su barta ma ubangijin wannan gida wani gida ne to wa iz ja'alna albayta masabatan linnas lokacin da muka sanya gida ko daki za a cewa dakin Kaaba masabatan linnas ya zamanto makoma ga mutane a gare shi suke komawa kahin ma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wato larabawa sun kasance suna girmama wannan ɗaki can ne suke mayar da al'amuransu nan ne al'amuran shugabanci yake ko a lokacin jahiliya shi yasa kahin ma a yi bi'satun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabilun larabawa sun kasance suna girmama quraish saboda su ne a kusan wannan ɗaki kuma suna girmama shi kuma wannan ɗaki yana da daraja kafin ma zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baqaya na ilimi waɗanda akwai tun zamanin annabi ibrahim ana samun sauran nassoshi da suke nuna cewa wannan ɗaki ɗaki ne mai daraja sannan kuma wa amnan allah ce mun ka sanya shi aminci tun wancan lokaci an ce larabawa wannan lokacin wuri ne wanda yake ba su yaƙe yaƙe suna girmama shi ina fata an fahimce ni kun san ko da lokacin jahiliya akwai abubuwan da mutane suna da su yanzu kaga in ka koma shekara arba'in da suka wuce an gane ni addini ilimi bai yaɗu ba cikin mutane amma akwai wani abubuwa guda biyu waɗanda mutanen da suke da su yanzu mutanen yanzu ma da adda karatu ba su da su na farko shine kumiya na biyu shine taimako a da addini bai yaɗu ba sosai babu ilimi amma mutanen da akwai taimako gare su ba su yarda dan uwansu ya shiga cikin mi ya shiga cikin hasara idan an kaga dan uwa bai da hali sai dai a taimaka mai a yi mai tattare a sai da za a yi a ruha mai asiri yanzu kuma yan uwanka na suka fatan ta kare maka bar gari su fara shaida magari su haɗi su ce ya gudu ya bar gari ba su taimakawa mutanen da suna da kumiya komi rashin kumiyan mutane da zaka iske akwai kallabi akwai zani akwai komai yanzu ha ko da turawa sun ka shigo sun ka kawo muna lakkol sun ka kawo muna wayewa sun ka kawo muna ci gaba ga bakin su waɗanda suke ganin ci gaba ne shikenan sai kaga yarinya ta sako bushi ta zaka gaban ubanta ta wuce tare da kato sun taho da lakkol ta ce ma babanta abin nan ga ga ga kamara bikinta nan ga abokinta nan sai ce mai saba piston waya waya saba piston barikanci na an ci gaba lalle ko an ci gaba amma ba aljanna za a ba ina fata an fahimce ni to ko lokacin jahiliya akwai abubuwan da mutane sun yarda da su mutanen da suna da amana ina fata an fahimce ni kaga ba wai wani karatu bane a'a abin ya riga ya zama to cikin jikin mutane ne akwai abubuwan da mutane sun riga sun rike su ne kaga yanzu misali da yawan mutane ba su san sirrin da yasa ba kuke ganin hillali na daji ba su wandon su bai kai kasa da wuya ka iske bahilla ce na daji ka iske wanda ya kai kasa baka san dalili ba ko ba haka nan bane hadis tun za daular usmaniya zamanin shek usman bin fodiyo ai shi ya riki yaki da musulunci ya kafa daula ta musulunci to a wannan lokacin sun san cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka abar wando ya kai kasa to haka su waɗanda suka yi ta gadon shi suka yi ta gadon shi har waɗanda ba su sani ba wani in ka tambaye shi ka ce me yasa ka barin wandon ka bai kaba sai ce maka shi bai sani ba alhali gado ne gado ne na ilimi kenan mutane suna gadon wani abu na alkhairi ko da ba su san dalilin da suke aikata shi ba mun gane wannan kenan ya zamanto wuri ne mai aminci tun kahin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce balarabe zai iske mutum wanda ya kashe dan uwa ne ko ya kashe baba ne ko abin da ya kama da hakan ga amma cikin harami ba zai taba shi ba ko kallon shi ba zai yi ba saboda suna girmama wannan wurin wuri ne mai daraja ina fata an fahimce ni to Allah ya sanya shi wa amnan Allah ce to wattakhidhu min maqami ibrahima musalla akwai qira'a wattakhidhu akwai qira'a wattakhadhu qira'a ta nafi' da ibnu amir su suke karantawa da wattakhadhu min maqami ibrahim musalla qira'a wadda ba ta su ba kuma wattakhidhu min maqami ibrahim musalla to ai an in an ka ce idan aka ce ittakhidhu Allah yayi umurni ne ya ce ku riqa in an ce ittakhadhu kuma an bada labari ne fi'ili madhi ne an ce surriqa sai ya zamanto qira'a waggata fi'ili madhi ita take fassara qira'a ta fi'ili amri domin Allah ya ba su umarni sun aikata ko ba su aikata ba sai Allah ce ittakhadhu surriqa min maqami ibrahim daga maqam na ibrahim maqam wato wato ismu zarfu zabil makanni wurin da ake tsayuwa Allah ya ce ku riki wannan wuri musalla wajen sallah nan wurin da annabi ibrahim aka ce yayi tsaye lokacin da zai gina ka'aba shi yasa duk wanda ya zo sai a ce ga maqamu ibrahima ina fata an fahimce ni wadansu malamai suka ce a'a maqamu ibrahim duk inda ya tsaya ibada dukkan harami inda ya tsaya wannan wurin an ce a rike shi wurin ibada domin dukkan haramin gaba ɗai wuri ne wanda yake annabi ibrahim ya ibada a wannan wurin ko ka ɗauki am ko khas almuhimmu dai ko da wadansu sun kawo hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah a wajen maqamu ibrahim sai ya karanta wannan aya wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wadansu malamai suka ce a'a ya fassara ayan ne da sashen ta ba wai yana nufin babu wani maqamu ibrahim in ba wannan wurin ba wallahu a'lam Allah subhanahu wataala ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki wurin sallah duk wanda ya zo wajen aikin haji ya gani ana zuwa in an samu dama ayi raka'a biyu a wannan wurin Allah ya kai mu wannan wuri waɗanda suka je kuma Allah ya ƙara ba su dama su koma ko ba haka bane eh Allah ce wa ahidna ila ibrahima mun riki alƙawali ga ibrahim wa isma'il da isma'il Allah ce an tahira baitiya ku tsarkake baitiya ɗaki na للطائفين كما سين طوافي والعاكفين دما سين اعتكافي والركع دما سين ركوعي السجود كما سين سجدة الله يا تركك wannan gida tsarkakewa kuma kala biyu ce akwai at-tahara al-maddiya akwai at-tahara al-ma'nawiyya at-tahara al-maddiya shine a tsarkake shi daga kazamta wanda muke gani shine shara kaga wannan ya nuna cewa ashe sharan masallaci da tsarkake shi abu ne wanda aikin gadin gadin gadin na Allah ya umurci Annabi Ibrahim da haka bai dace a bar masallaci da kazamta ba bai dace ka shigo da kazamta ba cikin masallaci bai dace ka je ka yi aiki ba na wahala tuwahin ka sun yi kajal kajal waɗanda baka iya kwanci bisa mantalan matakka da waɗannan sutura sai ka zo masallaci ka kwanta ka gani matakka ba ta bada in ka dawo da gona ka kwanta mata da waɗannan ka to dan me zaka masallaci shi Allah ka mai ko a Allah ce a tsakace masallaci don mi za a barin masallaci da dauda masallacin karce wanda sai an ga dama na wanda ya ga dama ya dauko ya dan shashare sai ka iska masallaci yayi kutun kutun wata rana ayi sallar azhur wata rana ba ayi wata rana ayi mangariba wata rana ba ayi wata rana ayi isha'i masallaci dai masallaci ne wanda ba ko da yaushe ake yin sallah ba sai salloli na magriba da isha'i kilan saboda mutane suna haduwa an sabko daga wajen aiki amma azhar da asar ba ai kula da shi ba ai iyaka qur'anin da a ciki sun yi kura tarbarmi tabarmi sun yi kura sai in an samu ne mai yar dama dama ya taho sai ce kai abin ga ya kura kwarai sai ya dauko dan pap pap pap pap in ba waɗanda sun ka waye ne suka ci gaba shikenan kowa da tafi ne yake zakkuwa sai ya shin hida kowa shin hida nashi da an yi sallah kowa ya kakkabe tafi ne an bar masallaci haka dan dole na a tsarki masallacin ne sannan kuma a tsarkake shi daga mi daga at-tahara at-tahara al-ma'nawiyya shine ayi tsarki wanda yake al-ma'nawi shine na shirka da kafirci ina fata an fahimce ni domin kada a bar wannan ɗakin ya kasance akwai kafirci a cikin shi kada wani ya zo ya kawo kafirci a cikin wannan domin shi wa wannan wato najasa ne ita kanta shirka najasa ce ko ba ka Allah ce ba fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur Allah ce ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم kaganan wannan ya nuna cewa mi ya nuna cewa ashe ita kanta shirka da kafirci kazamta ce ina fata an fahimce ni to dukkan su Allah ya umarni a tsarkake masallaci da su a tsarkake masallaci daga wato kazamta wanda take mummuna irin wannan ta abin da ya shahi abubuwan da muke gani kamar kashi hitsari da datti sannan kuma da ma'anawi shirka kafirci maganganun banza da yiwuwan da ba su da amfani waɗansu sun rasa inda za su yi rigimar su da cin mutuncin su da hirar su ta siyasa da hirar su ta shashanci sai cikin masallaci a zuwa ɗauko salula ana hira wani bai iya yi ma budurwa ta hira ta shigo cikin masallaci sannan ya kire ta suna hira cikin masallaci wani kuma ba wannan ba bai tashi maganganun nan shi na duniya wani wasu ma sun mai da masallaci nan na majalisa ta taron siyasa nan na aka zuwa a fara hirar siyasa ba Allah harkokin ku da duniya ku tai can ku yi ta yi ku bari masu karatun Qur'ani da sallah su yi in kun kare sallah waje tan ku yi ku ta siyasa Allah subhanahu wata'ala ce to gawa za a tsarkake shi lit-ta'ifina ga masu tawafi wal akifina da masu yin itikafi an ka ce Allah ya fara da wanda yake mafi kebantuwa domin ba a yin tawafi sai ina sai makka sai Allah ya fara da shi ko ba ka nan bane ko akwai inda ka tawafi in ba makka ba a Najeriya akwai wani malami da ya bunƙasa ya bunƙasa ya ga ya rasa wanda za a yi shi samu kuɗi shikenan sai ya gina Ka'aba cikin gida ne ya ce ga wata Ka'aba Allah ya mai wahayi duk wanda yake so ya kawo ko naira 500 na sai shi sai shi tawafi ko da aka jima ya tar da kuɗi ko da gwamnati ta samu labari aka kama shi shi ya zama mai kuɗi ina fata an fahimce ni ba a yin tawafi sai wannan wurin Allah ya tsare shi wal akifi da masu yin itikafi nan ma akhassuna kaga tawafi wurin da ake yin shi ya hike banta sannan wal akifi da itikafi shi kuma itikafi ya hike bantuwa domin akwai malaman da suke ganin cewa ba a itikafi sai masallatin ne guda uku irin su Sheikh Nasiruddin Albani to muqaddarta kuma akwai wurin da sai masallaci wanda ake yin sallar juma'a ake yin jam'i kaga dai har yanzu dai ko waɗanda sun ce sai waɗannan masallacin ne guda uku da masallacin Madina da masallacin Annabi da masallaci na Baitul Maqdis ko kuma wanda sun ce sai masallaci na Juma'a ko masallacin da ake yin jami'i kaga dai khas ne domin wurin da ake yin sallah da yawa ne ba sai wannan wurin ba ina fata an fahimce ni amma itikafi sai waɗannan wuraren sai wurin da aka gini war rukka sujud sai Allah kawo khas da ruku'i da sujuda masu yin ruku'i masu yin sujada masu yin sallah kenan shine abin da ake son a ci domin ba ruku'i da sujada ɗayan kace ai ba masu yin sallah amma an ambaci wani nau'i daga ciki don ayi ishara zuwa gare ta domin an ce wa ruku'i sujud to kenan da mutum zai zakkuwa kawai shi ruku'i sujada ce sai a ana nufin sallah sai an kawo ruku'i da sujada don mai hankali ya gane masallata ake mishi in an ce masallata ba wannan gari da aka ce ma masallata ba can kwanni masu yin sallah wa iz qala ibrahim
وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا kenan ka ambata lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji ij'al hadha baladan aminan ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto gari ne amintacce ka sanya wannan ƙasa ta makka ta zamanto ƙasa ce amintatta warzuq ahlahu min ath-thamarat ka arzittar da wato ahlahu ma'abutan shi min samarati daga 'ya'yan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah daga cikin su da ranar karshe qala sai Allah ce wa man kafara a'a har wanda ya kafirta amma fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da shi dadi dan kadan thumma attarruhu ila azabin nar sannan in cilastar da shi ko in mayar da shi zuwa ga azaba ta wuta wa bi'sal masir kuma makoma ta yi muni to nan da Allah ce wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan waɗannan ayoyi ne guda biyu guda ta zo da ma'rifa guda ta zo da nakira rabbi ja'al hadha baladan aminan da kuma can cikin suratu ibrahim Allah ce wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan to a ka'ida ta larabci sai an kawo nakira sannan ake kawo mi sannan ake kawo ma'rifa sai an kawo baitun sannan a kawo albait amma ba a ka albait sannan a kawo baitu to shi yasa wato kenan to amma kuma ayoyin da suka sabkaccan cikin suratu ibrahim sune makkiya waɗanda suka sabka cikin suratu albaqara sune madaniya Allah subhanahu wataala a cikin suratu muzammil yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kaga sai ce inna arsalna ilaikum rasulan yazo a matsayin mi a matsayin nakira shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula sai ce fa asa fir'aunur rasula sai ka alif wallah ko ba haka ba to kenan ya kamata a kawo na kira sannan aka ma'arifa amma suratu ibrahim makkiya ce ita ko suratul baqara madaniya ce kuma ayoyin da sun ka sabka a makka su suka fara sabka sanan na madina kenan wannan ka'ida an saba mata amma da yake alqur'ani tartibin shi nashi ne na daban dole haka za a karba to menene bambancin ma'anar can inda anka ce wa id qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan nan yazo da ta'rifi ne wannan lokaci makka ta zangari shi amma lokacin da ya ce rabbi ji alhaza baladan aminan lokacin nan makka ba zaman to gari ba tana nan matsayin hilinta ba ta zaman to babba alƙarya ba ba ta shahara ba amma bayan ya dawo lokacin da ya aje mata sai hadisi ya tabbata lokacin da ya aje mata sai da ita da Isma'il babu kowa ga wurin ko ba haka nan bane umurni ne na Allah an ka ce kai su ta kai su sai aji cikin sahara mata ta ce mai ina za ka bari mu gawa ka bar mu shiru yanzu zaka tayi ka bar mu daga ni sai yaro karami babu komi babu abinci babu ruwa bai ce mata kala ba tayi so dai tayi so bi tayi so uku bai waiwaye ta ba umarni ne Allah in kana sai dai ka ce Allah sai dai a gafarta ni dai wannan annabi nan bai yashi ba shikenan ba yanzu mutane da yawa ba sun hiso su saba ma Allah ba su biya ma matan su bukatar rai in dai hajiya ta ce sai an yi orchestra sai an yi orchestra in dai ne za su yi aure sai dai da baya ce astaghfirullah ba shikenan ba yau mi za a yi da yawan mutane ba su iya saba ma matansu su bi abin da Allah ya ce amma shi bai yarda ba a ƙarshe ta ce mai Allah ya umurce ka ka aje mu anan ka tahiya kai ce eh ya jijjiga kai ta ce to shikenan ni ko na tabbatar da Allah ba zai tuzartar da mu ba sai ta biduri ta zauna suka zamna anan dan abincin su da ƴan ruwan su sun ka ƙari gata da yaro cikin daji to abinci ya ƙare yaro ya fara kuka hankalinta ya fara tashi ga kishirwa hankalinta ya tashi ga zahir rana ga ta cikin sahara ga ta mace da rauni kuma babu kowa wanda zai taimaka mata babu kuma wani wuri wanda ta san ga abinci balle ta je ta dauka sai ta hau waɗannan duwatsu da ake cima safa da marwa ta hau wancan ta yi gudu ta yi gudu sai ta kai can sama ta duba ta gani ko da akwai waɗansu mutane waɗanda aka yi don ta sa tsammani za su zo su taimaka mata babu ta gangaro ta koma ta hau da gudu ta hau wancan dutse ta leƙa ta ga babu komai babu wanda aka yi sai da ta yi shiga bakwai shi yasa kuma an kace sai kun shiga bakwai ina fata an fahimce a ƙarshe ko da ta zo sai ta iske ruwa suna fita karkashin wannan yaro ruwa suna fita karkashin wannan yaron an ce kyafatar da yake da kafarsa ko ko jibril ya zo ya kyasfata sai ruwa sun karin ka fita suka je suka sha suka ji daɗi wannan rijiyar ita ta aka ce ma rijiyar zamzam Allah ya barta hayo tana nan yanzu ba ita ba duk mutanen duniya nan suka zo su sha kuma su barta tana nan aya ce min ayatin lahi subhanahu wa ta'ala bayan ta zamana a nan to kaga annabi ibrahim da ya bar su yayi musu addu'a a wannan lokacin ya ce Allah ya sanya wanga wuri zaman to gari amintacce ko ba ganga ba to bayan wannan kuma da ruwan sun ka tabbata sai waɗansu fatake suka zo suka iske ruwa a wannan wuri domin an ce sun ga tsuntsu yana yawo a wannan wurin su ko sun san irin waɗannan tsuntsaye ba su zama sai inda akwai ruwa sai suka bi shi koko suna da tsuntsuwan da ke musu neman ruwa sai zo ya sabka wannan wurin da suka zo sai suka zauna suka dauki alkawali da ita da su cewa ita adda ruwanta kuma ita adda mallaka wuri amma za su zauna tare da ita daga nan asalin wannan garin ya tabbata kaga bayan ya dawo ya iske maka tazan gari sai mata addu'a kuma yace rabbi ja'al hadha albalada amina haka ne za a haɗa wannan ma'anonin Allah ka sanya wannan gari ya zamanto gari ne amintacce warzuq ahlahu minas samarati kuma ka arzitar da ma'abutan shi wato daga 'ya'yan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar karshe daga cikin su an gane wannan Allah kuma ya kafe wannan addu'a ta Annabi Ibrahim Allah ce li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kaga amanahum min khawf rabbi ja'al hadha al-balada amina ko ba kan bane warzuq alahu min ath-thamarati at'amahum min ju'in ai ta ce kuma shine yake yi ba Allah ka zo wannan addu'a ta Annabi Ibrahim alaihi salam domin annabawa ne suna da zuciya mai tsarki duk abin da sun roki Allah ba za su yi kumiya ba amma kai ka cika cikin ka da haram ka yi duk abin da kaka so ka sha giya ka ji daɗi kuma ka to ka ce Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka musulmi yanzu bi yasa Allah bai taimako a gun kafirai saboda yawan sabon ta sabon Allah da muke yi wani lokaci ya hina su kuma mu daga hannu mu ce Allah ya taimake mu ya zai Allah ya taimake mu ku tsaya tsayin daka ku bi Allah ku gani wa Allah subhanahu wataala da darkace su ina fata an fahimce ni wannan shine malamai suka ce annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙan ma wato garin Makka asbabu taqaddum duk kasar da za ta ci gaba a duniya kafin ta fara ci gaba sai an gina ta akan abubuwa guda biyu abu na farko shine zaman lahiya kuma garin bane eh lakalkane ko ko shi ake cewa lakalkalai ba to duk kasar da za ta fara samun ci gaba a duniya sai an fara da lakalkalai sai an samu zaman lahiya to shine abu na farko na ci gaba don haka ba yadda za a yi a samu ci gaba a duniya babu zaman lahiya shi wannan abar mazancen ci gaba duk kasashen da kun ga sun ga ci gaba yanzu kamar yanzu America ta ci gaba ko ba ci gaba akwai zaman lahiya ko babu France sun ci gaba ko ba ci gaba Ingila sun ci gaba ko ba ci gaba ba kaga dole amma kasashen musulmi wa an ci gaba ina ci gaba shiki Iraki Libi Afghanistan ga sunan dai Najeriya tau ina zaman lahiya babu akwai ci gaba ba yadda za a iya ci gaba lalacewar da arewacin najeriya ya yi a yanzu ko lokacin da an kai yakin basasa na biyafara arewa ba ta lalace haka nan ba saboda da zaran babu zaman lahiya babu zaman ci gaba yan nijar ana zama ana samun zaman lahiya an bari lokacin da ake yin emission na musulunci sai mutane suna cewa mallaman nan kauyawa na sai an kawara ɗaukar yan siyasa da yan da yan ana kai cikin gidajen rediyo sai sun kawara farkowar bala'i wanga shi ɗauko ga magana ta ƙabilanci wanga shi ɗauko ga magana ta kaza sai ga tashi hankali ya barkake sai da an ka ce an daina dai ba direct sai an sa an gani in ba a faɗi magana ta jahilci ba sannan a sanya zaman lahiya shine babban arziki da zaran zaman lahiya ya kubce komai ya kare yanzu nan da muke zaune muna wa'azi inda akwai tashi hankali ana halbe ana zama ayi wa'azi ana zuwa likita ana bude shaguna ayi kasuwanci ana zuwa lakwal ayi karatu babu abin da za a yi babu zaman lahiya kowa tsoro na kai a kashe shi shi yasa annabi ibrahim ya san ba yadda za a iya samu ci gaba sai an samu zaman lahiya sai ya roƙa musu zaman lahiya na biyu sai an samu abinci sai ka ci tuwo ka koshi hankalinka na kwance sannan kake tunanin ya za ka yi ka ci gaba mutumin da yake jin yunwa babu abin da yake so illa to in ka ce mai ce kai kahiri na baka to cewa zai yi ni kahiri na sai samu ya bashi toye ci babu ruwa da wata magana bai tunanin komai illa ya samu toye ci to waɗannan su ne asbabu taqaddum duk al'ummar da bata same su ba zancen ci gaba gare ta bai kota so ba shi yasa tura ba yadda za a yi su hankalin su ya kwanta mu samu waɗanga abubuwa guda biyu duk mutane da kun kaji Allah ya azabta su da waɗanga ake farawa Allah ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un Allah ya buga misalin wata alƙarya kanat aminatan tana cikin aminci mutma'inna cikin natsuwa ya atiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin ta yana zo mata ko ina fa kafarat bi an'umillah sai sun ka kafirce mana imomin Allah kamar yanzu da muke nan Nijar ana cewa mun kowa talauci wallahi ƙarya ne zaman lahiya shine babban arziki sannan ƙarya ne a ce mun kowa talauci abin da yasa ake cewa Nijar ita ta a ƙarshe saboda an ce 99% musulmi na in kuna so a ce kun ci gaba sai an ce yanzu Nijar musulmi yan kaɗan na sannan su ce kun ci gaba mi abba mu da duk abin da ake hidduwa cikin ƙasa muna da shi muna da petrol ko babu shi akwai iranian ko babu akwai sharbon ko babu akwai zinariya ko babu to mu tsaya bakin waɗanga ina talauci yake kawo mu inda muka samu talauci ga ƙasa na Allah ya bamu mu yi noma akwai ta ko babu Nijar ta hi Najeriya faɗin ƙasa to ina maza masu noma ga Isa Allah ya bamu a kabo kihi a ci ha ana ce makihi hamisa ko ba haka nan bane ka ɗebo ka ce wa hadice shi duk wanga arziki ku gane shi ba ga gashi Allah subhanahu wataala ya baku yan kasuwa su hita ta ko ina a duniya su je su kawo arziki muna da yan kasuwa daga zuwa Shin muna da masu zuwa America muna da masu zuwa Turki muna da masu zuwa ina ina Najeriya su je kasashe su zo su dauko arziki su kawo ko ba haka nan bane amma wai kaji an ce Niger sun fi kowa talauci kuma ba a gode ma Allah kullum sai a ce kaza dai kaza dai kaza dai kaza dai ko son kuka sai kun yi irin na yan Libya ana yaudar mu ne ba mu abin da muke yi ba yoshi mutumin da adda zaman lahiya kana cikin zaman lahiya baka tsoron an halbe ka baka tsoron a sare ka ka sako riga mai kyau ka zaka cikin masallaci ana sallah kana duka kana jin daɗi ka tai gidanka ka iske ba ka ta kare abinci ka rafka ka sharuwa ka yi kwance bisa gado ka ce alhamdulillah kuma ka ce wai Nijar babu babu jin daɗi wallahi jama'a in muka kafirce mu ni'ima Allah sai mun yi kuka amnan aminci ake bukata sannan da abincin da ake ci ka samu tuwo ka ci ka samu aminci ka ci to mi kake so ka samu aminci ga cikin lahiya kake ga abinci ka ci kuma ka ce a'a kai Allah bai maka ba to mi kake so Allah shi ba sai an kawo bala'i ko sai ka rasa tuwo to shi yasa turawa waɗannan abubuwan su suke sa dan adam ya samu yancin kashi to ba yadda za a yi su bar kasashen musulmi su samu zaman lahiya in sun ka samu zaman lahiya wallahi ba cikin son suna ba duk kasashen musulmi kun gani somaliya da sun kasan akwai matasa masu musulunci kun ga har yanzu somaliya ba zaman lahiya abinci kuma sai su yi muku sharri duk yadda za su yi kurasa abinci sai sun yi sai dai yan abincin ya ishe ku saboda da ka samu abinci to ka fara tunanin ka gina kasarka da ka samu tuwo ka fara tunanin babu yadda za a yi amshe ka bawa don in babu tuwo kai bawa ne to ka samu abinci ka ci kuma kana cikin abinci sai kai tunanin ya zan yi in yi gina ya zan yi in yi kaza ya zan yi in yi kere kere amma yoshi mutumin daga jin yunwa zai tunanin shi kere kere babu zancen kere kere abinda shi ka so a kera mai gudana tuwo shiga marmala tuwo shine amma su tura sun wuce zancen tuwo shi yasa kullu suke kirkirowa mu mu dauka amma in muka kai inda muka hi karhin abinci sai mi sai mu ma mai tunanin mu kera shi yasa yanzu kudin da duk ake sawa cikin karatu gani aka tabbata ta yanzu da mutum an biya mai makaranta ko ta qur'ani ko ta duniya an ka biya mai jikka 100 sai ce su yawa saboda ba a ga amfanin karatun ba sai ka ji ce to yanzu abin da kamata jikkan na 50 da zaka biya mai karatu sai yau buhun ka shashin ka habiyu a can saboda mi saboda tuwon shi kadai na sha mu na kai ya an zo da a kiristantar da mutanen mu sai a zo a ɗauko abinci a kawo musu a shiga cikin ƙauyuka a ce ed imanitaya ya an zo daga wajen a basu ed kin sai a mayar da su kiristoci ko a zo a gina iglis a ce in sun mutu nan da shekara talatin tayo in sun zamanto kiristoci Allah ya kyauta sai Allah subhanahu wataala ce sai annabi Ibrahim ya ce to a arzita su da ƴaƴan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir sai Allah ce a'a qala sai Allah ce wa man kafara hawan da ya kafirta domin annabi Ibrahima ya nemi shugabanci ga zurriyar shi gaba daya wa min zurriyati Allah ce to nan ko wa min zurriyati min bayaniya ce ai zurriyata ina son ta samu wannan sai Allah ce la yanalu ahdi zalimi kaga ya roki shugabanci sai Allah ce a'a ba dukan su ba to yanzu kuma sai ya dawo wajen roko sai ce to bari in ɗebe sai ce warzuq ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir sai Allah ce wa man kafara har wanda ya kafirta don mi dan saboda shugabanci na addini dole sai wanda ya imani jagoranci sai wanda ya imani zamba amma cin tuwo da samun aminci wannan duk wanda daga dama ina ba da shi ina fata an fice ne ya ji tsoron hice Allah shi ba kowa aminci daga cikin sai sai Allah ce a'a in dai duniya ta kowa na samu dan duniya ba wani ba wata abu bace a wajen Allah subhanahu wataala ku da kuka dauki duniya wani abu amma wa duniya a wajen Allah ba wata abu bace hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sarki cewa da duniya ta kai darajar janahu ba'uda wato hihiken sabro da kafiri bai samu abin da ya sha a cikin ta ba amma saboda bata kai wannan daraja na ba an kabar kafirai suna abin da suke so kinan shi sa Allah ce mai wanka farha wanda ya kafirce zai samu aminci zai samu to ya ce ya koshi amma shugabanci kan sai mai imani fa umatti'uhu qalilan zan jadda shi dadi dan kadan a ci a sha kamar yadda dabbobi suke ci su sha sannan a kuma zuwa wutar jahannama wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswan lahum waɗanda suka kafirta Allah ce ya tamatta'una suna ɗan jin daɗin duniya a ce a yi ta wasa a ji daɗi a zo a yi kallon balo ana halbawa wanga shi ture wanga shi ture wanga sai a buga kwallo da ta zo ta kubce maka dan ta wuce ta bugi raga sai kasta su ta kuwa wai sun ji daɗi wato balo ta bugo raga to sai an kai ni da yi wannan robar ta balo da ta zo ta kubce ta ta bugo raga kasta sun kai ta kuwa to mi an ka samu subhanallah shi ne jin daɗin duniya a ji ɗan ɗan daɗi a dai a dai a more a ta yi a yi a je Europe a yi wannan a yi wannan a yi wannan a shirya ga wasa a tar da ƙatta na ƙaddara a kai a hidda musu birije su yi rawa da mata wanda sun kaci sun ka ƙoshi a sanya gidan rediyo a sanya gidan tele ana jin daɗi masu kuɗi suna zuwa suna ba da tasu kyaututtuka kowane kamfani ya zuwa yana ba su a umartihu kalilan a ɗan ji daɗin duniya kaɗan Allah ce summa attarruhu ila azabin nar sannan in tira sarki zuwa ga wuta a ci a koshi Allah ce ya akuluna kama ta akulun an'am shi yasa da kaga mutun ya damu da son shi zaman to babba to to da yadda shi babu ibada son shi kai dai ya ci toshi bam ana sallar tarawihi sai ya cika ciki kahin ba lokacin sallar tarawihi shi yayi kwana kamar yadda yanzu matan mu suka kasance mahiyawancin su wai hadda hadda konkur akai na kiba mace ta zan babba ta zan jibgegiya eh abinda wai ake so kenan kai da ya kamata jikinka zaman to sauka sauka kai ta sallah sai a ce wai mata sai sun yi menene aka ce mishi hangandi aka ce mishi komi ni ban san komi ne ake ce mai ba eh hangandi bokiti mace ga yi na komandi lokacin nan ko da su ya gani tashin yi buhunka na haƙi ta hallaka mashi mata su zaman to rabka rabka ko rukuni za su yi sun yi nishi to kana ta sallah balle ta sa ɗiyanka su yi sallah sai ta shanye shi to kajiya in ma amai doshi ta yi cikin ƙwarya amai to wannan sai an mai da shi a maida dai a zan zabga zabga ana tahiya wajen biki ana gwadin ka ba ga bala'i ke ko yanzu in gobara ta tashi cikin daki sai mata su barki ki ta nishin banza da shi ai kokari abota ma Allah a bari neman kiba thumma attaruhu ila azabin nar Allah ce zan ci da sarki zuwa ga raba wuta wa bi'sal masir makoma ta yi muni sai Allah ce وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iziyar fa'o Ibrahimul ƙawa'ida min albayt ka ambata lokacin da annabi Ibrahim ya ka ɗaukakar da gini na gida ma'ana kina an wuce kifin da su yanzu tahiya ta tashi gini har ya kai sama min albaiti na ɗakin Ka'aba wa Isma'ilu da shi da Isma'il domin Isma'il shi ma fa'ili ne an kawo Ibrahim sannan Isma'il saboda uban shi ne an kawo harima umurin shi ne asali shi kuma ɗa tabi'un li abihi ya bi babanai wajen aiki na alkhairi abinda ake so kenan in babanka na aikin alkhairi ka gani kana iya taimaka mai sai ka kawo taka gudunmuwa abinda ake bukata kenan Ibrahim shi aka fara ba umarni Isma'il ya biyo baya saboda uba ne na aikin alkhairi kenan in ka tashi ka iske babanka na aikin alkhairi in ma baka iya wuce shi to kai kokari ka taimaka mai ko ka zan daidai shi ko kuma ka hau hanya kai amma ba babanka ba yana aikin alkhairi kai kuma aikin sharri ko ko ba babanka ba yana bisa ga aiki na sharri kai in ka zo ka iske shi ka ci gaba da yi ba a so ina ba ta fahimce ni in ka iska aikin sharri gidan ku to bar shi ya aikin alkhairi in ka iske ana aikin alkhairi to yi kokari ka yi ko ka cin mai ko ka wuce amma ka a iske ka ka lalace ka kuma ka lalace hanya ta sharri ba a so Allah ce wa Isma'ilu da Isma'il rabbana taqabbal minna suna cewa rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ya Allah ka karba muna ana son mutum ya roki Allah ya karbi aikin shi ina fata an fahimce ni domin gururi na sallaga da muke nan muna ta yi duk ibada da muke muna tabbacin an amsa hmm kana da tabbacin abin da an karba a a rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba tawadu'i ana son mutum ya yi kankan da ke zuwa ga ubangiji ne rabbana taqabbal minna ya Allah ka karbi aikin mu ba su shakkan imanin su ba su shakkan ikhlasin su ba su shakkan musuluncin su kuma sun san Allah ya ba su umarni amma suna cewa Allah ya karba Allah ya karba musulmi kullun ya roki Allah Allah ya karbi ibada tai rabbana taqabbal minna sun kace ya Allah ka karbi wannan aikin namu innaka antas samiul alim domin Allah kai ne as-sami' mai ji ko kuma as-sami' Allah kai ne mai karba ina fata an fahimci ni domin kalima ta sami'a wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta ji ka ji wani abu kuma wani lokaci sami'a tana nuhin zakkuwa to karba kama Allah subhanahu wataala ya karbi addu'arka inna rabbi lasami'u du'a fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim to nan kaga sami' shine mai jin mai karba addu'a ina fata an fahimce ni inna rabbi lasami'u du'a ubangiji na mai karba addu'a ne amma wani lokaci an kace sami' ana nuhin mai ji domin babu wani sauti wanda Allah subhanahu wataala bai ji duk sautin da ake yi duniya Allah yana ji ne shi ya ba da ilimin kowace lang sannan dukkan su wadda ake ci duniya duk wanda ya kwaɗi kalima Allah yana ji ba su shige mai cikin juna ba kai na ba in mutane uku suna magana sai ka ce to a tsayin saurari guda ina fata mutum duk sautin da ake ji laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir dukkan su sun tabbata ga Allah in ji na na sauti Allah yana ji in ji na na karba kuma Allah yana karba al-alim Allah kai ne masani cikakken sani wanda babu sani irin nashi duk wanda an da sani to sani shi dan kadan da duk ilimin mutanen duniya Allah ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku ilimi sai dan kadan amma sai mutane na alfahari kaga mutum shi na cewa shi duk garin babu wanda ya kai gare shi karatu babu wanda ya kai gare shi ilimi alfaga ban batalo ko ba kana cewa ba babban malami na duk tambayar da aka shi na bada amsa wannan jahilci ne wanda ka sani kake bada amsa ba wai duk tambayar da an kai ma ba ina ba ta an fahimce ni sannan kuma Allah ce wa fauka kulli dhi ilmin alim saman kowane mai ilimi akwai wanda yake shi ilimi daga nan ana taya tak tak tak tak haka wajen Allah subhanahu wataala amma shi ilimin Allah to ya game komi da komi shi shi ilimin Allah shine ya haɗa komai da komai babu abin da Allah subhanahu wataala bai sani ba amma kowa da an hita daga wani wuri in ma kana sakamar ka san Qur'ani na to da an hita Qur'ani an barka ko ba haka nan bane eh in ka san Qur'ani an ka hita wani ilimi sai a barka in ka san Faransai kana ganin kai wata tsiyana in an ka tai Angali bai baka iya komi ba ko ko in ka san Angali an ka tai Espanyol baka iya komi ba in ka san shi an ka tai Physics baka iya komi ba shi bi baka iya komi ba to ina ne ilimin duk mutanen duniya gaba ɗaya duk specialitakin da ake yi Allah ba da ilimin ta dan adam akwai waɗanda doktora sun ƙara rayuwar su cikin idanun dan adam akwai wani cikin kunna dan adam ya ƙara ilimi wani cikin kassa wani cikin kaza duk in aka ce ba specialitakin shi ba ka gani Allah subhanahu wata'ala cikin kashin dan adam sai an samu doctor kaga shi bakin nan da an wuce da an wuce kashi an bar shi amma ilimin Allah ilimin Allah subhanahu wata'ala ya gani komai wannan sabanin wato falasifa filozof waɗanda suke cewa ilimin Allah bai gama komi ba sun ka ce Allah ya san abubuwa jumlatan amma la ya arifuha tafsilan kama Allah ya san abubuwa a kumshe Allah ya san akwai duniya ya san garuruwa amma la ya arifuha tafsilan Allah bai san yadda abubuwa suke gudana ba kenan yanzu misali Allah bai iya sanin lokacin da kowa yake motsawa Allah bai iya sanin ƙananan abubuwa amma manya manya abubuwa duka Allah ya sani su ne filozof waɗanda mutanen mu yanzu a cikin lise yan ana karatu ake koya musu sauran maganganun su ba cewa mun kai ku koya ba amma ku koya ku dauke ta tambada ba wai ku dauka ba har kuna alfahari da su a zo ana ce ma ɗayan musulmi est-ce que Dieu existe est-ce que akwai Allah wai maganar da ake cikin filosofi kenan wai tambayar da ake yi kenan kai yanzu haka nan kana jiran ma sai an tambaya akwai Allah ha kai abin da kake tambaya kenan ko kahirrai sun yarda akwai Allah su abota ma Allah shi kadai na abu sai da shi ba ina fata an fahimce ni kahirrai sun yarda akwai Allah a bauta ma Allah shi kadai na abu su yarda ba don wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah in bu su yarda akwai shi suna cewa shi ya samai da kasai ka gani amma an zo ana koya musu ana cewa SKD exist in ka karanta mai ayat Qur'ani ta ga ya kau da kai bai ji in ka karanta mai hadisi bai ji ya yi sun kace mai Descartes ya ce kaza Karl Marx ya ce kaza kahiri sai magana Karl Marx ta kama shi ko baka gani ba ya yi sun abin ka kama maganganu na revolutionnaire suna shin daɗi waɗanda sun kawayi amma kawai ƙur'ani da hadisi kawai kawayanci ina fata abu ne kusuri ne na malamai ku karanta littattafan kafirai ku hiddo kafircin da a cikin mutane bayani sai mutane su ji tsoro in mutane ana ɗauko wa kafircin kafirai ana bayani cikin littattafan su sai su ji tsoro amma in mun ka zama to ba mu karatu kullum sai dai mu karanta namu littattafai ba mu karanta nasu shi yasa suka kwaro mu su sai su zo su ɗauko namu su karanta su yi mu da shedi mu adda gaskiya amma ba mu iya kare kanmu amma su kuma su adda ƙarya har suna ƙoƙarin su kare kansu dauko kafircin su sai ka dauko ka aza idan an ka ce kaza sai ka ce to kuma a lokaci kaza kun ce kaza kun ce kaza al-alim Allah shi na adda cikakken sani don ya san abin da akwai ya san abin da babu sannan ya san abin da gayyuwa ya san abin da dole na kuma ya san abin da bai yiwuwa ina fata an fahimce ni cikakken sani kenan Allah ya san abin da akwai yanzu Allah ya san akwai mu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya san abin da ba zai taɓa yiwa ba shine a samu wani abin bauta tare da Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yusifu ina fata mu ne ba zai taɓa yiwa ba wannan Allah ya san da shi sannan Allah subhanahu wataala ya san abin da wajibi ya wajabta shi dole na in mutum ya aikin kwarai in ya mutu da imani shiga aljanna in mutum ya yi mummuna aiki kuma shiga wuta khalidina fiha abada ilmin Allah ya gama wannan da haka duk wanda ba shi ba ilimin shi gajere ne shi yasa kake ganin waɗanda suka waye sun rena alkur'ani sun rena malaman alkur'ani in an ka ɗauko duk constitution kin da an ka aza a duniya in kana son ka saman mata tawaya ɗauko ɗauko ta ta shekara hamsin da ta shekara arba'in ka jarraba ka gani france sun yi ta canza constitution har sun kai sankem republic ko ba ganna ba nijar da ta faro baya gare su ita yanzu har ta kai sankem republic ko ba ganna ba to dan me aka canzawa saboda ilimin bai kai ilimi ba me yasa qur'ani ba a canza shi saboda ilimin da yi shi ginannen ilimi na wanda wanda adda qur'anin nan ya san abin da aka yi jiya ya san abin da aka tun harkon duniya ya san abin da ake nan gayi yanzu kuma ya san abin da za a yi har duniya ta tashi shi yasa doka sai cikin cikin ilimi na aka yi ta amma dokokin da ba na Allah ba bisa ga jahilci na aka yi su wanda ya aza doka ta Nijar zamanin jori in shi da kanshi an ka tayar da shi yanzu ya to sai ya kamata a canza waɗanga saboda bai san yadda Nijar za ta kasancewa ba bayan shekara hamsin mun gane wannan da kyau wannan shine matsaye constitution constitution su suna aza ta ne bisa ga son rai da yantere da karamcin ilimi duk constitution da za a aza sai ka iska da wannan matsala na farko akwai son rai don sai ka iska an ce waɗanda suna da amnesty waɗanda ba su da amnesty amnesty shine in ka kashe mutum ba a yi maka shari'a za a baka rigar kariya ko ka ci dukiyar mutane to cikin shari'a Allah ko duk wanda ya ce an ka aimai in duk wanda ya kashe kashe shi za a yi a shari'a musulunci ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl amma cikin suna su akwai amnesty wadansu ma suna ganin in mutum ya kashe ba a kashewa saboda an ci hakkin dan adam to shi wancan da an kashe shi kuma dan adam na ba dabba ta a idan mutum ya kashe mutum an kace ba a kashe shi tunda in an kashe shi an ci hakkin dan adam to shi wancan da an kashe shi ko dabba ta ka gani babu sannan kuma su constitution kinsu da ka'idodinsu suna da shawa akwai shawa ina ba za an fahimce ni ma'ana wani lokaci abin da ya musu daɗi na suka aikatawa wanda duk ya hau sai sai ya jibi wanda ga gyara shi to ita ka tabbata suwa in yi ga dokar da ba ta mai sai ya canza gobe in wani ya so sai shi a wagga ba ta mai sai ya canza sai shi kawo wagga ko ba ganna ba in ya shekara takwas an ka ce ba yiwa a ƙara shekaru sai ya ƙara wasu takwas in an ka ce can gaba gaba sai ya ƙara wasu saboda bata dace da shawa sai ba ko ko in matsala ta zo sai a canza a lokacin da an kai yakin duniya na biyu alman da maza sun ka mutu sai an ka halatta mutun shi armihe da mace guda ina fata an fahimce ni a ka'idar bature ba auren mata biyu haka ne ka'idar take to amma yanzu an yi yaki maza na alman sun mutu wajen yaki babu mazaje dama namiji na ga soji ko ba haka nan bane fil asl in ba ƙarya ba mai kai mace soji ko police ko jandar yanzu babu mazan da za su auren su sai suka ce to ya halatta mutum ya zama da mata biyu kaga ashe su hankali na suka bi su aza doka yanzu kuma da an mazaje sun kaiwa sai kuma sai kuma an ka dauke wannan doka to shi yasa su suna aiki ne da shawa wanda a cikin rayukan su ko suna aiki da jahilci don mi don duk wanda bai aza doka nan shekara goma to in shekara ashirin suka zo sai ka iske wannan doka ta lalace saboda wanda yi ta bai da cikakken ilimin yadda hali zai kasancewa amma alkur'ani babu aya da ta canza tun lokacin da ya sauka wannan shi yake nuna maka cewa an gida shi ne akan ilimi Allah ce rabbana waj'alna muslimaini lak sun kace ya Allah ka sanya mu masu miƙa wuya zuwa gare ka wa min zurriyyatina kuma daga zurriyyar mu ka sanya ummatan muslimatan lak wato umma al'umma kenan mai miƙa wuya zuwa gare ka wa arina manasikana Allah ka gwada mu na gurabun mu wuraren mu na ibada wa tub alaina ya Allah ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne at-tawwab mai karba tuba ar-rahim kai ne mai jinkai wannan aya ba mu samu yin bayanin ta sai gobe Allah kai mu na rai abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah gafarta muna malam sai kai mana addu'a tambayoyi sai gobe Allah kai mana rai wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda da kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zuwar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙin ka kai da kai tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yin amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malami ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta ƙunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya iya a yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da ya yi da zai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kasu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kaset ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malamin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku uku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar Studio La Voix de l'Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko carte memoire idan ba anan ne Studio La Voix de Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kasat din ku na wa'azi ko sai dai ko carte memoire a studio la voix de l'islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun karfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum